بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin tare da sharhin shi na al'allama muhammad bin salih al-usaimi da rahimahullahu ta'ala yau muna tara ga wata zulkada hijira mazala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha bakwai watan biyar miladiya na da dubu biyu da ishirin da hudu har yau muna cikin babi na saba'in da uku ga wannan littafi babi na husnul kulus kuma idan bin manta ba mun tsaya a kan hadisin abu huraira wanda yarda allah ta ƙara tabbata a gare shi hadisi na 627 a wannan bugu haka mai ko ko mun karance shi na'am to in ba haka ba za mu tashi kenan kan hadisin Aisha radiyallahu anha hadisi na 629 kenan قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم أبو هريره na hadisi na nawa kenan da ku karanta min gundarin hadisi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا شيك قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرس من شر يشكوك سينك سدشي وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه لنسائه قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح mazala wanda tsira Allah da amincin su kara tabbata gare shi kamar yadda Abu Huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akmalul mu'minina imana wanda yayi mumini kamala a imani ahsanuhum khuluqa wanda ya yi su kyawun hali na wannan na karantar da mu matsayi na kyawun hali na daga cikin kamala ta imanin mutum tari za ka samu mutum musulmi ne mai ƙoƙarin ibada ne amma halin shi za ka same shi ya da mummunan hali mu'amalar shi da mutane mummuna ce ba mai kyau ba ce ba wannan sai zama to akwai nau'i na raunin imanin mutum wa khiyarukum khiyarukum li nisa'i mafi alkhairin ku zakakkun ku cikin al'umma wanda yake alkhairi ga matan shi wanda Allah madaukake ya dora mishi nauyin su suna karkashin shi kai zamanto na wulakantar da su ko na tauye musu wani haƙƙi ya ka tausaya musu domin Allah madaukaki ya sanya su a ƙarƙashin shi malam da ya zo sharhin wannan hadisi kala thumma zakara aidan min fada'ili husnul khuluqi anna ahsana an-nasi akhlaqan hum akmalu an-nasi imana malam da ya ambaci ya zai sake ambato a cikin wannan falala ta kyakkyawan hali cewa mafi kyawun mutane wanda ya yi su kyakkyawan hali hum akmalun nasu imana qala nabi sallallahu alaihi wasallama akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa fi hadha dalilun ala anna al-imana yatafawat mala yace wannan dalili ne absa kan cewa imani na shan bamban domin kamala ya ambata wani imanin shi na da nauyi da girma da wani kuma imanin shi na da rauni yace akwai bambanci tsakanin imanin wani da imanin wancan wa annan nasu yakhtalifuna fi mutane suna sabani a cikin imani وبعضهم في الإيمان أكمل وبعض وبعض بناء على الأعمال idan wasu sun yi kamala da imani min ba'du da shashensu kuma wannan kuma na da alaƙa da ayyukansu wanda ya yi ayyuka na alkhairi na shi ya yi yawa to imanin shi ya yi yawa domin imani na daɗuwa da ayyuka kyakkyawa kuma na raguwa da munanan ayyuka da mutumin da zai ga kullum ya kyautata alaƙar shi da kyawun kyawawan ayyukan shi to zai ga ya yi kusantuwa ya zuwa ga Allah madaukaki kullum kana dada da'a ga Allah kullum imanin kana daduwa kuma duk lokacin da mutum ya zamanto na aikata sabo ko na rage wasu ayyuka wanda Allah ya umarni to kuma zai ga imanin shi na raguwa shi yasa zaka ga mutum yayi wani ta'addancin da hankali bai ya dauka saboda mene saboda yau da gobe iya munanan ayyuka sai zamanto imanin shi na raguwa to duk lokacin da ya zamanto babu imani ko kuma imanin dan kadan ne sai zamanto aiki mummuna aiki ba wannan wuya bane ga mutum wa kullu wa kullu ma kana al-insanu ahsanu khuluqan kana akmalu imanan duk lokacin da mutum ya zamanto mafi kyawun hali to za ka same shi mafi cikin imani وهذا حق واضح على أن الإنسان ينبغي له أن يكون حسن الخلق بقدر ما يستطيع ما ليتي وانا أكوي كره هوا دا كار كرهن قيوة كرارا akan cewa mutum ya kamata ya kasance mai kyawun hali gwargwadon da zai iya qala wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim mafi alkhairin ku mafi zaɓin zaɓaɓɓun ku wanda ya yi ku alkhairi ga matarsu almuradu khairukum khairukum li ahli mafi alkhairinku wanda ya zamanto alkhairi ga iyalansu kama ja'a zalika fi as-sunan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli kuma yanda ya zo a cikin sunan sunan an-nasa'i da tirmidhi da ibn majah da abu daud annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi wannan tsirayen Allah da amincin tsara tabbata da rashi ce khairukum khairukum li ahli zababbunku zababbunku ga iyalan shi kuma babu wanda zai kasance mafi zabi kamar yadda mutum ya tsaya ya tashi ya aikata abinda Allah madaukaki ya dora mushi da kulawa da cin iyalan shi da shan su kulawa da lahiyar su kuma sakin fuska da walwala da girmama su da mutunta su wannan shine abin da yake kan mutum wa ana khairukum li ahli ni kuma nahi ku zama alkhairi ga iyalaina fayanbaghi lil insani an yakuna ma'a ahlihi khairun sahib wannan ce ya kamata ga mutum ya kasance tare da iyalansa shine mafi alkhairin aboki kai zamanto a waje kai kana abutaka kana zamantakewa da mutane na alkhairi kuma game da iyalanka al'amarin ba haka bane wa khairu muhibbin ka kasance kai ne mafi alkhairi masoyi wa khairu wa khairu murabbi ka kasance kuma mafi alkhairin mai tarbiya li'anna al'ahla ahqqu bi husni khuluqika min ghairi domin iyalanka su ne mafi cancanta da kyakkyawan halinka ga wani fabda bil aqrabi fal aqrab ka fara da mukusanci zuwa mukusanci wanda ya kusa alal aks min zalika hal ba'd an-nas al-yawm mala yace kuma sabanin wannan al'amari a halin mutane a wannan zamani ko a wannan lokaci na'am قال تجده مع الناس حسن حسن الخلق حسن الخلق ذاك same shi tare da mutane iya da kyakkyawan hali lakin ma'a ahlihi sayyi'ul khuluq idai tare game da iyalan shi iya da mummuna hali wal iyad billah Allah ya kare wa hada bi khilafi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma sabanin tafarkin manzon Allah wanda tsira Allah da amince shi ne su tara tabbata da shi was sawabu أن تكون مع أهلك حسن الخلق أو حسن الخلق abin da yake wajibi dacewa shine ka kasance tare da iyalanka mutum ne mai kyawun hali wa ma'a ghairihim aidan kuma kasance hallo mai kyawun hali game da wanda ba su ba lakin hum aula bi husnul khuluq sai dai su suka yi cancanta da kyakkyawan halinka min ghairihim game da wani su wa li hadha lamma su'ilat aisha radiyallahu anha dalilin haka lokacin da aka tambaye Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta madha kana nabi sallallahu alaihi wasallama yasna'u fi baitihi mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa a gidan shi qalat sai tace kana fi mihnati ahli ya kasance iya cikin aikin gidan shi iyalan shi iya taimaka musu game da aikin gida a wannan zamani idan ya zamanto kana taimakawa iyalanka matanka aiki ya ce ai sun mallake shi ya zama mijin hajjiya a'a a shari'a ba mijin hajjiya ba ne da haka ake so mijin hajjiya na nan a lokacin da ya kamata ka ɗauki nauyin iyalanka ba ka ɗauka ba sai ka zama mijin hajjiya tunda a wannan lokaci ba za ka iya ba da umarni abu ba ba za ka hana ba a hannu ba za ka ce a yi a yi ba idan ya zama to ba ka ɗauki nauyin da allah maɗaukaki ya dora ma wannan sai ka kasance mijin hajjiya amma ka ɗau ka tsaya da abin da Allah ya ɗora ma to bayyan da za a yi ka kasance mijin hajiya domin zala sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya ta yallan gidan shi aiki ayu sa'iduhum ala muhimmatul bait iya taimaka musu a cikin al'amari na gida hatta innahu sallallahu alaihi wasallama kana yahlibu shata li ahli ai ya kasance manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya tatsa tunkiya ko akuya ya tatsowa yallan shi nono sallallahu alaihi wasallam wa yakhsifu na'lahu kuma ya dinke takalmin shi in ya katse ya cire ya gyara takalmin shi sallallahu alaihi wasallam wa yarqa'u thawbahu kuma ya dinke tufashi in ta take ce ta tsaye ta tsage na'am wa hakaza yanbaghi lil insani ma'a ahlihi haka ya kamata mutum ya kasance tare da yallan shi an ya kuna min khairil ashabi lahu ya kasance na daga cikin mafi alkhairin abokai gare su قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود عائشة رضي الله تكار تبتها أدريت تشي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo Allah wanda sirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi na cewa innal mu'mina lalle mu'mini la yudriku bi husni khuluqihi tabbat na riska da kyawun halin shi darajata sa'im matsayin mai azumi cikin yinin shi alqa'im wanda yake tsayawa na raye dare da ibada da kyakkyawan halin shi wa nabi umama al-bahili radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga abu umamat al-bahili wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda sai da Allah da mucin su kara tabbata gare shi yake cewa ana za'imun bi baitin fi rabtul janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasf al-jannati liman taraka liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha وببيت في في أعلى الجنة لمن حسن خلقه خلقه حديث صحيح قال رواه أبو داود بإسناد صحيح والزعيم الضامن abu umamat al-bahili wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi ce manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce ana za'imun bi baitin fi rabtul janna ni mai ba da garanti ne mai lamani ne bi baitin a wani katabaran gida fi rabtul janna a gehen aljanna liman taraka miraa ga wanda ya bar jayayya wa in kana muhitta ko da iya da gaskiya ko da iya da gaskiya ka faɗi mutum ya faɗi ya ja ka ja ya ja ka ja to saka mashi ka bar wannan jayya ko da kana da gaskiya ba don komai ba saboda kiyaye zamantakewa da take tsakanin domin an ci gaba saɓani zai shiga a samu ɓacin rai tsakani ya lalace sai ka bari ba wai ban ba don baka da gaskiya ba wa bi baitin fi wasu janna ni mai ba da garanti ne ko lamani a cikin tsatsakin aljanna a gida ka taɓarin gida wanda yake tsaka aljanna limantara kalkazi ba ga wanda ya bar ƙarya wayin kana masu halkoda da wasa da yake ƙarya ko da wasa ne bai halitta ba bai dace ba mutum ya yi ƙarya ka yi zance kuma daga baya ka ce ai wargi ne nake ba haka nan ba ne ba wannan bai dace ba ko da haka nan mutum ya zama to duk abin da zai faɗi zai faɗi gaskiya ne wa bi baitin fi a'lal jannati kuma ni shugaba ne ko mai bada lamani ne da mutuma a can kololuwa aljanna aljanna ta ƙarshe liman hasuna khuluqu ga wanda halin shi ya kyautata zaman to mai kyawun hali ne wazza'imu abdamin kuma wannan shugaba ana nihin ana mai bada lamani garanti وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن سامونا حديثي دقى جابر دا عبد الله وان دي دعلا تكار تبتا قريش يتي للي مزا الله وان دي سيرا الله دامن تكار تبتا قريش قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيقون قال المتكبرون رواه الترمذي وقال حديث حسن جابر بن عبد الله ya ce mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce inna min ahabbukum ilayya wa aqrabakum minni manzila lalle wanda yayi soyuwa ya zuwa gare ni wanda nayi san shi daga cikin ku kuma yayi zama kusa da ni a mazamni ranar kiyama a hasinakum akhlaqa wanda yayi ku kyakkyawan hali dan mutum ya zama tu'iya da kyakkyawan hali manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi san shi kuma ya yi zama kusa da shi ranar kiyama a mazalli wa ina abghadakum ilayya mafi kyamai ku daga gare ni wa ba'adakum minni yawmal qiyama kuma wanda ya nisa da ni daga cikin ku ranar kiyama asarsaruna masu yawan magana ko da lokaci ta magana yake wal mutashaddiquna masu salo a cikin magana wanda a mazauni ba abin da ake ji ba a jin murya kowa sai tashi ya hana kowa ya yi magana wal mutafaihiquna sannan kuma da mutanen da suke da girman kai suna girman kai da jiji da kai qalu ya rasulullah suka ce sahabbai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alimna tartaruna wal mutashaddiqun mun san suwa ne masu yawan magana da almutashaddiquna masu salo da iya magana famal mutafaihikuna su wane ne mutafaihikuna kenan qala almutakabbiru zala sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu yace masu girman kai wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma yace hadisi ne mai kyau Imam An-Nawawi ya tafsirin wannan qara at-thartharu at-thartharu huwa kafirul kalami takallufan shine mutumin da yake yawaita magana kuma sai ya kirkiri ta yayi wannan sai a ce sarsar ne wal mutashaddiqu al mutatawilu ala an-nas bi kalami wanda shi kuma zai huce gona da iri a maganar shi yayi kowa mutane albazam ne yayi kowa magana wanda baya barin wasu su yi sai shi wai takallamu bi mil'ifi sai ya cika bakin shi tafasuhan iya neman yayi fasaha ya iya ya kware a magana wa ta'ziman li kalamihi ya so ya girmamar da magana shi kawatar da ita wal mutafaihiqu asluhu min al fahqi aslun wannan kalma an doko shi ne daga al fahq wa huwa al imla imtila shine cikawa wa huwa alladhi yamla'u famahu bil kalam shine wanda yake cika bakin shi da magana wa yatawassa'u fihi ya yalwata magana a cikin shi wa yughribu bihi kathiran kuma ya kawo wani abubuwa na mamaki a cikin salon magana nam wartiqa tifa'an ya daga muryar shi qala wa izharan lil fadilati ala ghairi kuma ya so ya gwada falala shi yahi kowa akan wani rawa tirmidhi an abdullah ibn al-mubarak imamu tirmidhi ya rawaito hadisi daga abdullah dan mubarak rahimahullah fi tafsir husnul khuluq a cikin fassara munuha ta kyakkyawan hali kala huwa talaqatul wajh kyakkyawan hali shine sakin huska kai zamanto ka tarbi mumini dan uwanka musulmi a da huska tijin tijin ka kame huskar ka kawai a'a wa bazalul ma'ruf kuma da kyauta kamar yadda muka gani kai zamanto hannunka kamkam ne Allah ya baka abin da za ka yi kyauta ka yi sadaka to ya kamata ka yi ka miƙa hannunka kaka lauye hannunka da dalilin ruwa wa kafil aza kuma da kame cutarsuwa ta mutane bangaren magana ne ko bangaren a aikace ne kai zamanto an same ka kana cutar da yan uwanka musulmi bal hatta kafiri bai halitta baka cutar da shi malam da ya zo sharhi na wannan hadisi kuma duk da cewa lokaci ya ta ko muna iya tsayawa a kan wannan gaba insha Allah sati na gaba in Allah madaukaki ya gwada mana muna cikin rayu sai mu shiga cikin sharhin abinda malam ya faɗi abinda muka faɗi daidai Allah madaukaki ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukaki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وعليكم السلام ورحمة الله takabburan ya yi ka kawo abun mamaki a cikin magana takabburan shi ne yugri kawo abun mamaki wanda bako ne a cikin magana salon magana takabburan kuma iya nihin girman kai da wani wartifa'an da ɗaukaka a bulbushin mutane wallahu ta'ala ala Thank you.